أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وبعد زام شغب كراتو نا اللمع في أصول الفقه نا أبو إسحاق الشيرازي wanda ya rasu hijira yana da shekara ɗari hudu da saba'in da shida. Za mu tashi yau insha Allahu a babi na uku, babin da ke bayani akan menene fiƙo da usulul fiqhi a gun malamai, yake cewa babun bayanul fiqhi wa usulul fiqhi babi kenan da zai bayani menene fiqhu a gun malaman usulul fiqhi kuma menene usulul fiqhi a gunsu. Sai yake cewa fiqhu to kaga fiqhu ma'arifatul ahkami shar'iyyati allati tariquha al-ijtihad shine sanin hukunce hukuncen shari'an da hanyar sanin su shine ijtihadi to wannan shine fiqhu a istilahin malamai na usulul fiqh a terminology din su kenan duk da shi kansa fiqhu a yaren larabci ana nufin da shi wato fahimta ne eh duk da malaman ma sun kasu gida biyu a wannan ma'anan wasu suna ganin cewa duk wani abin da ka fahimce shi to ka kai masa fiqhu kenan za a ce maka faqihtahu tafqahuhu an gane inda ake ce maka fahimta hu tafhamuhu to amma a wasu malamai suna ganin a'a shi fiqhu ya keɓanta da abubuwan da sanin su sai an ba mai da hankali kwarai da gaske dan tsaban zurfin su da gumud din su daga cikin su al-Imam Shirazin na sharhul luma din sa yana cewa al-fiqhu fi lugati fahmu ma daqqa wa gamud gane abin da yake daqiq abin da yake da zurfi in ka gane abu mai zurfi shi a ce maka wani fakihi ne ko wani yana da fikihu amma idan fahimta abubuwan da kawai gashi nan kara zube kowa yana iya gane shi to wannan wanda ya fahimce shi ba a ce masa ya fahimci a fikihu misali ɗaya one plus one two ba a ce ma wannan mutum in ya fahimci wannan one plus one two din ba a ce masa fakihi misali a ganin Imam Shairazi a sai idan mas'ala ce mai zurfi kwarai da gaske kuma ya bibiye ta har ya kai ga ƙarshen ta ya gane ta to sai a ce ma wani fiqihu yake da shi ko a ce masa faqihi an gane ko kun baka ba dai alfiqu a lugha yana nufi kamar misali Allah subhanahu wataala yana faɗi ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani sai yafqahu qawli su gane magana na to ka gani malamai suka ce to yafqahu qawli su gane zancen sa ko kuma ya su gane menene manufan tauhidin da yake son ya isa to a ganin malaman cewa fiqhu kawai mutlakin fahmu ne suna ce kawai su gane maganar da yake yi ne tunda ai wahlul uqdatan min lisani ne kawai za a yi halul uqda su gane mutlakin fahimta wasu kuma suna gane a'a su fahimci ina na dosa a sakon da na kawo musu to almuhim dai yanzu ma'anan da yake gaban mu shine ma'anan sa a wurin malaman usulul fiqh shine ce sanin hukunce hukuncen da hanyar sanin su ijtihadi ne kenan akwai hukunce hukuncen da ba sai an ijtihadi ake gane su ba wato hukunce hukunce ne ga su zahiri gashi a Qur'ani Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah kenan sanin cewa Allah subhanahu wata'ala babu sarki sai shi wajibi ne kaga wannan baya bukatan a wani bazlul juhdi wurin fahimtar wannan amma misali mutum ya tashi zai yi magana akan mirafi misali rabon gado kaga wannan na bukatan ya tsaya yayi lissafi ya san aslul mas'ala ya san al'aulu ya san kaza ya san asaba ya san ashabul furud waɗannan abubuwa yana buƙatar natsuwa ƙwarai da gaske to irin abubuwan nan sanin su sanin hukunce hukuncen su su ake ce mafikihu ko kuma ya zama abun ba shi da ba shi da ma nassi a Qur'ani ko sunna sai mutum ya buƙaci tukunna ya hada wani nassi da wani fahimta a wani nassi tukunna ya fitar masa da hukunci muqaddara misali yanzu mutum ya ce me hukuncin shan taba kaga ba za ka ce masa ga Qur'ani ya haramta shan taba ba ko ga hadisi ya haramta shan taba kai tsaye ba ko ba haka ba a'a zai haɗo wasu dalilai ne misali ya duba menene taban sai a tabbatar masa da cewa taba gashi gashi gashi gashi mai shan sa yana samun matsala a a, a hantansa yana kuma sa tari kuma karshen ta ma dai han, yani hantan mutum zai iya rubewa karshen ta kuma zai mutu sai ga sai har hada waɗannan bayanin da yake da shi akan taba sai fara hado wasu ayoyi da hadisai a Qur'ani waɗanda suke haramta mutum ya shigar da kansa cikin abin da zai halaka shi wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka misali wala taqtulu anfusakum misali sai har hada waɗannan adilla din ya fitar da hukuncin cewa shan taba haramun ne to kaga wannan aikin da yayi har ya fitar da wannan hukuncin ijtihadi yayi to kenan abin da yayi din nan wato fahimtan cewa haramun ne daga baya bayan ya hada dalilan nan fiqhu kenan daga nan shi ya zama faqihi to irin waɗannan hukunce hukuncen da ake sani ta wannan hanyar su ake cewa fiqhu na'am sai yake cewa al-ahkamu shar'iyyatu hiya al-wajibu wan-nadbu wal-mubahu wal-mahdhuru wal-makruhu was-sahihu wal-batil to wannan dai ya kawo ahkamu shar'iyya nan ga sunan guda bakwai duk da ya shigar da al-hukmu taklifi cikin al-hukmu al-wad'i a kai tsaye za a kasa hukunce hukuncen shari'a ana kasa su gida biyu ne a wurin malaman usulul fiqi a ce maka akwai al-hukmu taklifi wanda shine ya jero biyar cikin su kenan kuma dama su biyar ne sai ya ƙara da as-sahihu wal-batil wanda shi kashi ne cikin kason alhukumul wad'i tunda alhukumul wad'i su ma guda biyar ne akwai as-sababu ash-shartu al-mani'u as-sahihu al-batil su ma alhukumut taklifi biyar ne al-wajibu wan-nadbu wal-mubahu wal-mahdhur wal-makruh da ya kawo bambancin alhukumut taklifi da alhukumul wad'i shine alhukumut taklifi akwai neman bawa yayi aiki a cikin sa ko ba haka ba wato taklifi an kallafa sa an sa masa yayi shi yasa ake ce ma at-taklifu ilzamu ma fihi kulfa an lazimta masa ya aikata to lazimtawan gida biyu ne ko imma a lazimta masa ya aikata ko a lazimta masa ya hanu daga abu idan lazimta masa ya aikata abu din lazimtawa ne mai ƙarfi jazim ne to sai a ce abin nan wajibi ne yayi amma in an lazimta masa ya aikata ko an nema daga gare shi ya aikata amma ba tare da ilzami mai ƙarfi ba za a ce to abin nan a mandubi ne wato an fi so a aikata kenan amma in ba a aikata ba ba laifi sannan kuma yani fuska na biyu shine lizimta masa hannuwa daga abu in an lizimta masa hannuwa daga abu lizimtawa mai karfi sai a ce to kenan barin abin nan ya zama dole kenan abin nan haramun ne ko kuma a nema daga gare shi ya bar abu amma ba nima mai tsanani ba wato ba tilasta ya bari ba to wannan za a ce abin makruhi ne sannan kaga kenan mun samu abu guda hudu anan sannan idan an ba shi zabi ya aikata in ya so kuma ya bari in ya so sai a ce ma wannan abin yanzu mubahi to haka ne dalilan haka ne a kasa kasan hukuncin taklifi suka kasu gida biyar shi al-hukmul wadi'i din shi kuma dama wannan ba a hannun bawa yake ba yana a hannun ash-shari'u ne shine Allah subhanahu wata'ala saboda ainihin abin da yake yi shine al-wad'u kansa ma a larabci shine sanya abu ko to shi Allah ya sanya abu ya zama sababin abu ko Allah ya sanya abu ya zama sharaɗin abu ko Allah ya sanya abu ya zama wato mani'a na abu wato abin da zai hana hukunci ya tabbata akan abu to ko kuma Allah ya sa wasu sharruɗa da wasu arrukunai in saka haɗu abu cewa abu sahihi ko kuma in zan babu so a abu a cewa abun nan batili ba ingantacce bane ba mai kyau bane ba a duba gare shi a shar'ance to duk wannan za an lura gaba ɗaya za ga aikin Allah ne ba aikin bawa bane bawa bai da ikon nan yanzu misali a ce aqimi salatu liduluki shamsi Allah ya wajabta ayi sallah idan lokaci ya shiga kaga kenan shi abinda bawa zai iya yi shine ya tashi yayi sallar amma shigar da lokacin sallan ba a hannunsa yake ba ko mai da shigar da lokacin ya zama sanadiyan wajibtin tashi a yi sallan kuma ba hannunsa yake ba duk waɗannan abubuwa biyun suna a hannun Allah ne Allah ne zai iya sa lokacin da za a yi sallah ya ce gashi lokacin azhar ya zama lokaci kaza lokacin isha ya zama bayan faduwar rana lokacin asuba ya zama bayan hudowar alfijiri to wannan Allah ne ke sanyawa sannan kuma a Allah ne ke sanya lokacin ya samu sannan shi yake sanya lokacin ya zama lokacin da za a yi abun ko to ko kuma ya zama me ya zama sharadi a ce maka misali Allah ya maida alwala ya zama sharadi yin sallah ya zama mutum bai da alwala ba zai iya sallah ba to wannan ana ce musu alhukumul wad'i an gane to sannan kuma a zama ma a mani'u Allah ya maida abu ya zama sanadiyan hana hukunci ya tabbata akan abu yanzu misali Allah ya riga ya faɗa ya ce kutiba alaikum alqisas fil qatl alhurr bil hurri wal abd bil abdi wal unsa bil unsa ko ba haka ba gashi nan ya faɗa ku katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi in mutum ya kashe mutum za a kashe shi to amma kuma akwai wani yanayi da mutum zai iya kashe mutum kuma ba za a kashe shi ba kaman baba in ya kashe ɗansa ba za a kashe sa ba sai a ce nan babantaka ya zama mani'a Allah ya mai da babantaka dalili na hana haddi akan baba in ya kashe ɗansa duk da malikiya suna da tafsiri da bayani akan wannan suna ganin cewa idan baban ya je ladabta ɗansa ne sai ɗan ya mutu a hannunsa to wannan ne ba za a yi masa haddi ba amma idan an ga uban ya ɗaga ɗan haka ya sa wuƙa a wuyansa ya yanka sa to wannan kan maganan ubuwa bata taso ba sai an masa wato haddi shi ma isasi kenan to wallahu alam wannan kaga shine mani'u to zai da kara bayani akan as-sahih wal batil mu jira mu kai nan te kenan yake cewa fal wajibu al wajibu abinda ake cewa wajibi ma ta'allaqa al iqab bi tarkihi abinda aka allake azaba da barin sa wato an mai da wanda bai yi shi ba za a azabta shi kaman sallah ne ko ba haka ba yawwa sallah kaga Allah ya riga ya wajabta sallah ko ya maimaita mana ba su ɗaya ba su biyu ba aqimus salat aqimus salat aqimis salat duka ya zama wajibi ne a yi sallah kenan to sai kuma ya zama wajibi ne kuma a yi sa daga me aka ya aka san wajibcin sa aka ga cewa akwai azaba ga wanda baya sallah ko ba aka ba yawwa yake cewa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli kaga sai suka shiga cikin wuta dan ba su sallah sai muka ga an allaka shiga saqaru da me da rashin yin sallah muka san sallah ya zama wajibi dan aka ta'allaka al-iqabu bi tarkihi ka salawatil khamsi kaman salloli biyar wa zakawati da zakka ko wanda baya fidda zakka shi ma ko ba haka ba akwai azaba a kansa na'am saboda Allah yayin da ya ce mana aqimus salat ya ce mana kuma me wa atuz zakat kuma ya faɗa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakallun law to muka san cewa kenan zakka shi ma wajibi ne ko ba haka ba sannan kuma ga iqab ga azaba ga wanda ba sa fidda zakka yace walwailul lil mushrikin allazina la yutuna zakata Allah ya ce azaba ya tabbata ga mushrikan da ba sa fidda zakka sai suka san cewa kenan fidda zakka ya zama wajibi yau bai huma ala yafina da jahannam fatakuwa bi ajbawan wa junubun wa zuhurum haza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizuna ga wanda ba sa fidda zakka to na'am a warajjul wada'a sannan kuma bai da mai da mai da me alwadi'a ijiya mutum ya baka ajiyan abu kamar masa da abinsa wajibi ne akan ka ko wal wal eh wal ghusub mai da abin da kai rasbinsa wato kai kwacinsa wa gairu zalika duk waɗannan abubuwan an san cewa wajibi ne wajibi ne yin su saboda mene saboda iza azaba ya tabbata ga wanda ya bar su wannadu shi kuma annadu ma ya ta'allaqu sawabu bi fi'lihi shine abinda akwai maganganu akan ta'arifan nan fa ana cewa waɗannan irin ta'arifat at-ta'arifatu bir rasmi akwai maganganun malamai da sabani da itiradi da gyare-gyare wa wannan ta'arifin amma a manyan littafai shi samu ba za mu shiga nan ba kawai za mu tsaya mu fahimta abinda waɗannan suke nufi don su ne wanda ke musawan luma ya waje ba ya sani a yanzu sannan daga baya in ya je kuma sai ya ga sabon itirada din da ake yi a nan babu kace annabi ma ya ta'allaqu sawab bi fi'lihi shine abinda to an allaka lada da aikata shi in ka aikata kana samun lada wala ya ta'allaqu al-iqabu bi tarki amma ba azaba in ka bari ka salawatin nawafil ko ka salawatin nafli sallolin nafila kaga wannan in ka aikata za ka samu lada akwai lada da yawa a cikin aika sallar nafila amma kuma in mutum bai nafila ba za a azabtar da shi ba wa sadaqatu tatawwa hakan nan fidda zakka ko afwan afidda sadaqa mutum zai fitar da sadaka kaga zai samu lada amma in bai bada sadaka ba fa a ba azaba saboda akwai ban tsakanin mene akwai ban tsakanin sadaka da zakka shi zakka wajibi ne shi kuma sadaka sunna ne wato nadbu ne kenan wa ghayru zalika min al-qurab mustahabba da ghayru da wasun su gaba daya waɗanda suke ayyukan da ake aikatawa ne na neman kusanci ga Allah amma mustahabbai ne ba wajibi wajibi bane su sai wal bubahu yake ce shi kuma abinda suke cewa ba ma la sawaba fi fi'lihi wala iqaba fi tarkihi shine abinda babu lada a aikata shi sannan kuma babu azaba a barin sa ka akli tayyib ka ci abinci mai dadi aka wannan ba maganar samun lada dan ka ci kaza ko ka ci tsire ko ka sha madara da sauransu walabsin na'im ka dan sa riga mai kyau ko wannan kai bacci wal mashu da tafiya duk waɗannan abubuwan tabi'i ne mutum ba sai an ce masa yayi zai yi ba ko ba haka ba saboda malaman usulu suna cewa addafi'u tabi'i yugni anin nafsi shar'i to waɗannan abubuwa ne tabi'i ne mutum zai aikata ba a ce masa dole dole sai ya aikata ko dole dole kar ya aikata yasa ba sawab ba iqab babu lada ba laifi to babu lada aikatawa ba laifi a bari bagairu zalika minan mubahat da sauran abubuwan da ake sa su a cikin janibi na al mubah insha Allah to ina ganin zamu dan takaita saboda dan bayanin nan ya dan yi tsawo kadan eh za mu dan tsaya a nan tunda mun dauki alfiqhu da alwajibu wa annadbu to da almubah suna gefe daya kenan sai mu dauka abin da ke biyo bayan sa almahdhur da makruh da sahih da batil a zama na gaba insha Allah ta'ala Allah ya samu fahimta Allah ya samu dace wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi